شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته.
yau kwanan wata a, biyu ga watan jumadar ula biyu ne ko uku To, biyu ga watan jumadar ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da hudu ga watan 11 shekara 2024 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafinmu na sifatu salah na ashaik muhammad salih al-usaimin alaihi rahmatullah Amin.
idan ba a manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata mun fara karatu a cikin al-faslur rabi fasali na hudu wanda malam ke tattauna fadlus salati wa fawaiduha falalar da sallah take da shi da kuma fa'idodin da sallah ta kunsa malam ya kawo mana ayoyi da suke cikin surori guda biyu suratul mu'minuna da kuma suratul ma'arij waɗanda dukkanin ayoyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya fara farkonsu da nuna falala da girman sallah sannan kuma da ya tashi rufe bayanin da yake a kansu ya rufe da nuna girma da falala da mahimmancin kulawa da ita sallah duk ayoyin guda biyu wannan zai nuna mana mahimmancin sallah da kuma falalarta sannan mun karanta ayar cikin suratul ankabuti utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah za mu tashi aya ta gama da yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yana bayani game da farlan sallah yace hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitina Allah subhanahu wataala yace hafizu ala salawati ku kiyaye a bisa salloli ku kiyaye salloli da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta muku na farillai guda biyar a yini Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalinmu akan mu kiyaye su mu tsaya a kansu mu yi su yadda ya kamata sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wassalatil wusta ai hafizu salatal wusta sannan ku kiyaye sallar tsakiya wacce ce sallar tsakiya lallai maganganu masu yawa sun gudana daga malamai wajen tantance wacce sallah ce sallar tsakiya wasu daga cikin malamai tun daga kan sahabbai suna gani cewa sallar tsakiya ita ce sallar asubahi kamar malam abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda kamar yadda malam ibnu kafirin ya fitar a cikin tafsirinsa malam abdullahi dan abbas yana gani sallar wusta salatul usta ita ce sallar asubahi da shi da wasu daga cikin malamai da suke goyon bayansa hakanan wasu suna ganin sallar azhar ce kamar muawiya ibnu abi sufyan Allah Allah ya kara masa yarda shi kuma yana gani sallar azhar ce shi ma da wasu daga cikin malamai da suke goyon bayansa sai dai kusan alqaulur rajih zance mafi rinjaye da mafiya yawan sahabbai suka tafi a kansa shine sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wanda sahabbai fiye da goma sha duk sun tafi a kansa sayyidina umar sayyidina ali abdullahi dan abbas abdullahi dan umar da sauransu su maimuna daga cikin matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa daga cikin sahabbai in ka gangaro kuma tabi'ai su ma suna nan da yawa duk sun tafi akan cewa salatul wusta salatul asr wannan ko sun dogara ne da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin gwalalo ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da shi da sabai sun shagala suna ta haka kun san an ha- an yi hakan da aka zagaye garin madina ko inda aka- aka yi ƙoƙarin hana mashirkai haurowa don su iso inda musulmi suke to wannan hakan da aka yi ya shagaltar da musulmi ana ta haka saboda tsoro da firgici har lokacin sallar la'asar ya zo ya wuce ba a sallaci la'asar ba wasu ba su iya sallatar la'asar ba sai dab da rana za ta faɗi lokacin la'asar ɗin yana dab da fita bai fita ba sannan suke marmaza suke sallaci sallar la'asar ɗin amma wasu daga cikin sabbai ma ba su iya yin sallar la'asar ɗin ba sai sai lokacin magariba saboda ana ta aiki ana ta haƙa tsoro ya kama mutane to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara shagaluna anis salati alwusta salati al'asr annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya cika gidaddakin su da kabarbaran su da wuta yana nufin mushrikai yace shagaluna sun shagaltar da mu'anis salati alwusta daga sallar tsakiya sai annabi ya fassara yace salatul ha, salatul asr ai ai badal ne na me na salatul na shagaluna anis salah sun shagaltar da mu daga sallah wacce sallah ce salatul asr ita ce sallar la'asar to kaga wannan ai annabi ya fassara abin da ake nufi da salatul usta ko saboda haka duk wasu zattuka da malamai za su yi kawai da za a faɗa ne domin hikaya a hikaito maka malamai sun yi bayani idan ka je ka duba fathul bari na malam ibn hajar al-asqalani ya kawo zantuttuka masu tarin yawa wajen tantance mece ce salatul usta amma dai zance mafi inganci ita ce sallar la'asar to sai malamai suka ce wani na nuna mahimmancin sallar la'asar tunda Allah ya ce a kiyaye salloli salloli nan da Allah ya faɗa sallar la'asar ta shiga ciki amma sai ya zaro ta ita kadai sai ya ce da kuma sallar la'asar dan ya nuna maka mahimmancin ta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta ba a lokacin ta ya fita to haka annama witara ahluhu wa maluhu kamar ya rasa yayi asarar iyalinsa da dukiyarsa gaba daya asarar sallar asar ta fi wannan mutum ya zo ya tar cewa duk wani abin da yake ya shafi dukiyarsa ce ta kone ta lalace babu ita sannan iyalinsa duka su ma sun mutu to wannan abin da ya yi rasa sallar asar ta fi bala'i sama da wancan yan uwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sallah ce mai muhimmanci kwarai da gaske sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qumu lillahi ku tsaya ga Allah madaukakin sarki qanitina ay khashi'ina kuna masu kushu'i kuna masu maida kulliyar ku gaba ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne ƙarshe wannan wa qumu lillahi qanitina ta sauka ne domin hana magana a cikin sallah kun san da farko lokacin da aka fara sallah kana sallah zaka iya magana kana hira ka babu komai haka aka fara sallah kana sallah kana hira da dan uwanka idan ka shigo zaka iya tambayar dan uwarka cewa wannan raka'a ta nawa yake shi kuma sai ya ce maka ta biyu ake sai ce to ba matsala sai ka ci gaba da sallah kuma da a cikin sallah ake sallah ka tayi haka ake sallah to shi ne sai da wannan ayat ta sauka wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ga Allah madaukakin sarki ai khashi'ina samitina kuna masu kushu'i kuna masu shuru a cikin sallah kan wanda ya ƙara magana to daga lokacin sai aka hana magana mala ce fal'amru bil muhafazati alaiha ya dillu ala anna laha sha'anan aziman umarni da Allah maɗaukakin sarki ya yi wajen kiyaye sallah yana nuni akan lalle sallah tana da wani sha'ani mai girma tattare da ita wasalatu awwalu rukunin amali furida alal muslimina mala ce abinda zai nuna maka falalar sallah na gaba shine ita sallah ita ce farkon rukuni na aiki ba na itikadi ba rukuni na aiki da ake yi da gabbai to ita ce ta farko da Allah madaukakin sarki ya farlanta akan musulmi wa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyama min huquqillah ita ce kuma farkon abin da Allah madaukakin sarki zai wa bayi hisabi akanta daga cikin haƙoƙin Allah madaukakin sarki ranar tashin al-qiyama haƙoƙi kala biyu ne ko dai haƙƙin da ke tsakanin mu da ubangijinmu Allah madaukakin sarki ya ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza kada mi kaza kada mi kaza kada mi kaza yace tilka hududullahi sai yace fala taqrabuha can yace tilka hududullahi sai yace mi fala ta'taduha ina fata an fahimta wannan iyakokin Allah madaukakin sarki ne kada ku kusance su wannan kuma iyakokin Allah madaukakin sarki ne kada ku keta su akwai abin da Allah yake so ayi akwai abin da Allah baya so ayi to wannan duk haƙƙin Allah ne akan mu to abubuwan da suke haƙƙin Allah ne akan bayi ranar tashi alkiyama abinda za a fara hisabi a kansa gaba ɗaya shine sallah amma haƙƙin da ke kan bayi da bayi haƙƙin mu na junanmu abinda Allah madaukakin sarki ce mu kiyaye kaza mu kiyaye kaza mu kiyaye kaza wa junanmu kada mu yi junanmu kaza kada mu yi junanmu kaza to shi kuma wannan abinda Allah madaukakin sarki zai fara hisabi tsakaninmu akan sa shine fiddima a cikin jinan dake ne eh a cikin jini wani ya zubar da jinin wani wani ya yanki wani da wuka wani ya saruwa ne wani ya kashe wani wani ya harbuwa ne to a wannan Allah madaukakin sarki zai fara hisabi akan sa Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce fafil hadisi ya zo a cikin hadisi inna awwala maf tarada Allah ala an-nasi min dinihim as-salatu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika farkon abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa mutane a cikin addinin su ita ce sallah wa akhira ma yabqa as-salatu kuma ƙarshe abin da zai wanzu bayan duk wasu alamomi na addini sun shafe ya kasance kamar babu su Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ita ce sallah yan uwa idan zamani ya je karshe duk wasu alamomi na addini galibi ne masu zakai karasa zakka aikin hajji azumi da sauransu duk gaba ɗaya gani zakai kamar ba a yi amma sallah ita ce ƙarshen abin da zai tafi ita ma ɗin za ta tafi to amma dai ita ce ta ƙarshe Allah kada kai mu nan lokacin eh lokaci ne bashi da dadi kwata kwata yanzu in ka duba ko da yanzu in ka duba zaka ga babu wani abu da musulmi suka fi ba muhimmanci kamar me kamar sallah a hakan a yadda ake zaka ga babu abin da mutane in ga kallar kunan musulunci nan guda biyar wallahi wani ko kalmar shahadarsa baya ba muhimmanci kamar yadda yake ba sallah muhimmanci ba haka bane dan wani kalmar shahadarsa automatically ta lalace ta riga ta lalace ta gurbace ta riɓe saboda yana zakkewa abubuwan da suke shirka-shirka ne haɗa Allah da wani ne a cikin bauta yana yi amma kuma za ka same shi a masallaci da tarbinsa yana ta ja lokacin sallah baya wuce shi to sallah tana da wannan kimar ita ce a ba ta ƙarshe da musulmi za ta yi musu saura ita ce ba za ta gushe da wuri ba wa awwala ma yuhasabu bihi salatu kuma farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa ita ce sallah sai annabi ya ce wa yaqulu Allah Allah madaukakin sarki zai ce انظروا هل لعبدي انظروا في صلاة عبدي كدوبا غسلر باوانا فإن كانت تامة كتبت تامة إذن سلر باوانا تاتكا to a rubuta masa ita a matsayin cikakkiya shikenan ya ya wuce kenan Allah ya sa mu daga cikin masu wuce wa in kanat naqisatan amma idan aka yi rashin sa'a sallar mutum tauyayya ce yana yin ta yana tunani yayi ta ba akan lokaci ba yayi ta ba a cikin jam'i ba haka dai sallolinsa akwai matsaltsalu a cikinsa ba wai baya yi bane yana yi amma akwai matsaltsalu a cikinta to sallar ya kasance akwai tawaya a ciki ya ƙulu sai Allah madaukakin sarki ya ce unzuru ku duba hal li abdi min tatawwu'in shin bawa na yana da wasu 'yan nafilfili da yake yi yana da su fa in wujida lahu tatawwu'un idan aka samu nafilfili bawa yana da su tammatil faridatu min at-tatawwu'i sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai a cika wannan farilla din da abin da yake da shi na me na nafifi shikenan sai mutum shi ma ya tsira to kaga wannan shi zai nuna maka me muhimmancin yin sallolin da na nafifi inda kana da dama ka rinka kokari kana yin su in kana da lokaci kai ka rinka kokari kana yin su suna da amfani kwarai da gaske musamman yan uwa musamman rawatib din nan eh musamman dan waɗannan rawatib da barka kokari muna yin su kafin mi sallar asbahi din nan ka tabbatar kai raka'atul fajr guda biyu da ake kafin sallar asbahi kafin sallar azhar yi kokari ka zo masallaci da wuri kai salloli kai nafila raka'a hudu amma a gida za ka yi kafin ka fito masallaci nafila ta raka'a hudu sai ka fito masallaci idan liman ya ce assalamu alaikum musamman idan a kasuwa kake ko a wajen to kada ka tashi tashi kai sallah raka'a biyu kawai idan kai raka'a biyu sai ka tashi ka cigaba da harkokinka ka ka hada wani adadi idan kai sallar magariba nan ma yi kokari ka tashi kai biyu idan kai sallar isha yi kokari ka tashi kai biyu dan uwa idan duka ba su samu ba yi kokari ka samu wani bangare daga ciki kada dai su kwace maka alal akalla a cikin sha biyar nan ya kasance kana iya samun goma takwas haka da sauransu to insha Allah ta'ala ya taimaka maka sannan kaga sallar wuturi sallar dare ita mai kokari ka rike ta sosai da sosai sallar ce mai matukar muhimmanci eh tana da muhimmanci kwarai da gaske idan zaka iya Allah madaukakin sarki ya sa maka karsashi da zilla ibada to ga sallar a sallar a salatul duha nan ita ma ita ma sai ka rinka yi wacce annabi ya ce mata salatul awwabi ita sallah ce ta masu mai da lamarin sa ga Allah madaukakin sarki haka annabi ya kira ta salatul awwabina sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala ana yin ta ne hina tarmadul fisa lokacin da ƴaƴan raƙuma suke shanye jikin su suke shanye jikin su a rana Eh, ita sallar duha an fi so ka yi ta lokacin da rana ta ɗan ɗaga kamar irin sha ɗaya nan da wani abu haka wajen sha biyu lokacin ta ta fi falala in ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi amma idan ka yi ta karfe bakwai karfe takwas karfe tara duk ta yi duk ta yi to wannan hadisi ne nuna mana lallai sallolin na filfilu da muke yi mu ƙara rike su sosai da sosai wannan hadisi yan uwa malai ce a kharaja tarafahu al-akhir abu dawuda bangaren sa na ƙarshe imam abu dawuda ya fitar da shi a cikin kitabus salat babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu salati imam tirmidhi ya fitar da shi imam an-nasa'i ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce inna rajulan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam hakika wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fasa'alahu an afdali a'mali sai yake tambayar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi game da mafificin aiki wannan aiki ne fi falala wannan aikin wannan aikin sahabbai kenan za ku ji duk lokacin da za su tambaya suna tambayar abin da ya fi ne su kullum suna so su yi abin da ya fi don su samu ladan da ya fi kullum za ku ga aikinsa ke na wannan aiki ne ya fi wannan kaza ne ya fi faƙala sai annabi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce as-salatu sallah ita ce mafificin aiki sun maƙala ma sannan ya ce ma aika ma sun ma maza sannan sai me ƙala as-sala annabi ƙara ce masa sallah dai ثم قال ما sannan kuma me qala as-salatu annabi karace masa sallah dai qala as-salatu thalath marratin sai da annabi ya ce masa sallah har sau qala falamma ghalaba alaihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah lokacin da ya yawaita tambayar ya ya rasulullahi sai kuma me ma'ana kamar su yake ji na gaba to da annabi ya ga ya takura sai ya ji na gaban sai annabi ce masa yayi jihadi dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki amma sai da annabi ya faɗi sallah sau uku wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da malam Ibn Hibban wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن النبي تيرا da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce istaqimu ku daidaita ku tsaya cak ku daidaita wani irin daidaita shine daidaita akan addinin Allah madaukakin sarki yadda Allah yake so ka bauta masa kai wannan istiqama din da ake faɗa yan uwa kalma ce mai matukar nauyi mai matukar wahala wajen dabbaka ta aiki shi sa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka daidaita nan take farfara ta fara fitowa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya faɗa yace shayya batni hudu wa akhwatuha yace suratu hudu ɗan uwanta su suka fara samun farfara malamai suka ce menene a cikin hudu shine istaqim kama umirta wastaqim kama umirta Allah ya ce da annabi ka daidaita kamar yadda aka umarce ka to wannan kalmar ta istiqama uwa ba karamar kalma bace ka daidaita shine kai abu yadda Allah yake so kai shi ka bautawa Allah subhanahu wataala yadda Allah madaukakin sarki yake so a bautata masa to annabi ce ku daidaita walan tuhsu ku sani ba za ku iya kididdige iya lada ko abinda Allah ya tanada muku idan kun yi biyayya a gare shi ba Allah madaukakin sarki kadai san abin da zai ba wasu malaman suka fassara haka wasu kuma suka ce walan tuhsu ba za ku iya iyakance iya aikin alkhairi gaba ɗaya ba sai dai za ku yi abinda Allah madaukakin sarki kaddara za ku iya yi dukkanin aikin alkhairi a ce mutum ya mamaye shi wannan babu wanda zai iya wannan amma dai za ku iya iya abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara za ku shi annabi ya ce wa'lamu ku sani anna khayra a'malikum as-salah mafificin aikin ku mafi alkhairin aikin ku gaba daya ita ce sallah wala yuhafadhu ala ala al-wudu'i illa mu'min annabi ya ce babu wanda yake iya kiyayewa akan alwala ya kiyaye alwala sai mumini eh mutum ya kiyaye alwala yadda take sai wanda yake mumini wannan hadisi akhrajahu ibn majah fi kitab at-tahara imam ibn majah ya fitar da shi da imam ad-darimi da imam ahmad dan hanbal wasu ila sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhil janna faqala alayka bi kafarati sujudi lillah an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da aikin da zai shigar da mutum aljanna faƙala sai annabi ce alaika bi kasarati sujudi lillah ina horanka ina umartanka da yawan yin sujjada dan Allah yawan yin sujjada me yake nufi yawan sallah kenan ma'ana ɗaya daga cikin aikin da yake saurin kai mutum aljanna yawan sallah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan annabi ya ce masa hakika kai ba za ka yi sujjada guda ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ba illa rafa Allahu biha darajatan face illa rafa'aka Allahu biha darajatan face sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajarka da wannan sujjadar da kai wa hatta anka biha khati'atan ya kuma kankare ya yafe maka zanubinka da wannan sujjadar da kai rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salah babu fadli sujudi malai ce wa hadhihi al-ahadith kaga waɗannan hadisai fi fadli salati da suke bayani game da fallan sallah qalilun min kafir malai ce kaɗan ne daga cikin da yawa dan tsakurowa ya dan cirowa a matsayin buga misali kawai iqtasarna alaiha khawfan min at-tatwil wal malal malai ce mun takaita akan waɗannan iya ɗan kaɗan ɗin da muka kawo ayoyi da hadisan nan ne kawai khawfan min at-tatwil dan tsoron kada kada tsawaita wal malal kuma a kosa shi yasa sai malai ya kawo yanka yace wa amma fawaidu salati amma kaga fa'idodin sallah fa kafirun fa kafiratun malai ce suna da yawa la yumkin hasruha ba za ta yiwu a iyakance su a kididdige su ba fa min fawaidiha daga cikin fa'idodin sallah anna biha qurratul aini wa tumaninatul qalbi wa rahatul nafs malai ce kaga sallah annabiha qurratul ayn a cikin sallah ne mutum yake samun sanyin idanuwa wa tumaninatul qalb da nutsuwar zuciya wa rahatul nafs da kuma hutun rai duk waɗannan abubuwa ɗan uwa a cikin sallah ake samu su duk wanda yake so ya samu ɗaya daga cikin abubuwan nan akwai su a cikin sallah idan abu ya dame ka idan duniya ce maka zafi idan gari ya yi kunci to ɗaya daga cikin abin da yake jawo nutsuwa da samun fita daga cikin wannan hali shi ne mutum ya sallah amma matsalar da za mu ga galibi mana sallah ba ma gane irin waɗannan abubuwa kana sallah ma wani lokaci kana tunanin waɗancan abubuwan da suka dame ka ne ka yi sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani ba ana nufi sallah irin ta manzan Allah ga bai ba a a zuciya ka mai da zuciyarka ga Allah subhanahu wataala lokacin da kake sallah wallahi sai ka fita daga cikin halin da kake ciki saboda ganawa kake da Allah madaukakin sarki babu abin da zai fitar da kai daga cikin kunci ku kamar kana ganawa da masoyinka Allah subhanahu wataala duk lokacin da kake cikin kunci in ka ga wani wanda kake so in ka ga wani wanda kake kauna kuka zauna kuna tattaunawa wallahi sai ka ji abin ya tafi a cikin mutane ba cikin mutane in ka ga wani wanda hankalin ke kwanta da shi kana kaunarsa yana kaunarka ku za ku zauna kuna hira ta mutunci sai ka ga abin nan da ke damun ka kamanta da shi sai ka tashi kuma sai ka tana ashe ma kana cikin wani hali to ya kuma Allah madaukakin sarki to matsalar kawai shine zuciyar ta mu idan muka shiga sai mu dauka cewa ba a gaban Allah madaukakin sarki muke ba kawai sai mu shiga duniya ne amma ka gwada ka gani insha Allah ta'ala malai ce wani zalika kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi yasa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum min ad-dunya an-nisa'u wat-tib waj'ila qurratu 'ayni fi as-salah annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi hubbiba ilayya min ad-dunya an sanya min a hubbiba ilayya an sanya min so daga cikin wannan duniya daga cikin abin da nake so Allah madaukakin sarki ya sanya son sa a cikin zuciyata a cikin wannan duniyar taku annabi ya ce akwai abubuwa guda biyu sune an-nisa'u wa tib da mata da turare annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce yana son mata yana kuma son me turare shi sa a addinin musulunci ka'ida addinin musulunci son mata ba aibu bane san mata ba na kasu bane ba kuma rashin mutuntaka bane menene rashin mutuntaka shine bin hanyar da bata dace ba wajen san mata din ina fata an fahimta mutum ya ba hanyar da bata dace ba wajen san mata wannan shine abin aibu sai a ce mutum yayi rashin mutuntaka amma mutum ya ji cewa yana so ya auri mace daya ya auri mace biyu ya auri mace uku ya auri mace hudu wannan duk ba daidai bane duk ba laifi bane duk Allah ya bashi ikon wannan ya ga wata mace ta kayatar da shi je yana santa so na aure wannan duk ba laifi bane bal ma kai baka isa kana zuciyarka wannan ba in kuma akwai wanda ya isa to babu saboda ɗabi'a ce ɗabi'a ce Allah madaukakin jibilla ce Allah madaukakin sarki ya gina dan adam akan ta babban abin da za a ce mutum yayi aibu a ce yana bin hanyar da bata dace ba wajen neman mata to wannan shine abin aibu sai kaga ana aibata mutum amma yanzu a ce mutum yayi aure matarsa daya a ce ya ƙara aure matarsa biyu ya ƙara aure matarsa hudu waje zo yana zagin sa musamman yana da hali da ikon da zai iya rikewa ba wanda zai zage shi sai daga tana wani mai babban gida eh mai babban gida ya cike ƙofa gida matarsa hudu ya jarumi kenan a cikin mazaje wannan jarumi kenan sannan akwai turare annabi yana son turare sallallahu alaihi wasallam shi sa daga cikin ɗabi'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya wuce ta waje zaka iya gane annabi ya wuce saboda karshen tara idan annabi ya taba kan yaro ka da yaron zaka gane cewa annabi haɗu da wannan yaron annabi duk abin da yake mai dan bashi bashi mai tashi annabi baya zama a wajen annabi baya zama a wajen shi yasa za ku ga idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi da daddare farkon abin da yake fara yi shine aswaki sai ya goge bakinsa saboda mutum in ya kwanta bacci ya rufe bakinsa bakinsa ya daɗe a rufe yana numfashi aka da sauransu to idan ya buɗe bakinsa to bashi bashi zai iya fitowa to babban abin da annabi yake fara idan ya tashi da sallah sai ya goge bakinsa daga cikin abin da annabi ya so a ce an ji wani abu mara kyau yana fita daga jikinsa sallallahu alaihi wasallam shi sa ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi yake cewa idan mutum ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa kada ya zo masallacin mu duk mutumin da ya ci albasa ko ya ci tafannuwa ya zo masallaci cikin mutane warin ta yake da mutane wallahi tallahi ya saba Allah maɗaukakin sarki wannan sallar da ka zo yi ka sauke farilla ba ka zo sauke farilla ba ne to za ka sauke farilla kuma ka tafi da alhakin mutane da yawa sai a yi balas mai yawa wannan sallar ta kamata biya mutum ɗaya daga cikin wanda ka cuta ba shi sa in za ka yi amfani da tafannuwa ka yi amfani da lokacin da ba za ka shiga cikin mutane ba amma inda ka san kana amfani da tafannuwa musamman wanda zaka suna cin tafannuwa kai tsaye suna taunata kaga wannan dole ce wari amma ka wanda suke amfani da man tafannuwa ko a sa garin ta wannan sai ma ka amfani da ta wani bai ji ba amma tsakani da Allah ba daidai bane mutane su rinka cin tafannuwa su ci albasa kuma su shigo cikin taron mutane mutane sun tare da yawa numfashi yana fita ana musanyen numfashi wani baya so wani baya so sai ka ji kan mutum yana juyawa haka ko da mutum ko da mutum yanayin jikinsa ya canza bai kamata ya shigo cikin mutane ba wallahi yan uwa addinin musulunci addinin tsafta ne addini ne da yake so ka kula da tsafta saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ni ina ganawa da wanda ba ka ganawa da su shine mala'iku mala'ikun da suke tattare da kai suna son wannan kanshin da ke fita daga jikinka kai kanka amma mutum ya zauna ya zauna haka kawai mutum a matsayinka na mutum magidanci jikinsa yana bugawa da sauransu wannan ba daidai bane ba daidai ba ne wallahi akwai wata bayar Allah ya wada ta rubuto min tambaya take tambaya ta game ɗaya daga cikin abin da ta ce yana damunta ta ce wallahi mijinta baya wanka wallahi ta ce sai share kwanaki bai taɓa ruwa ba kaga da matsala kuma kawai haka a yadda yake yana bugawa zai zo zai zo ce zai rarrabe ta kaga ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan musamman kana yawan san shiga cikin mutane dole ne ka gyara bakinka dole ne in kana shiga cikin mutane ka gyara bakinka ya kasance abin da ke fitowa daga cikin bakinka baya damun mutane dole ne kuma ka gyara jikinka in turarurrukan nan duk daidai gwargwadon ikonka ba dole sai ka samu mai tsada ɗan dubu talatin gwargwadon abin da za ka iya yi ka dai kauda wannan ɗan bashi bashin da cikin jikinka yan uwa wannan abin da za ka yi bautar Allah ne ka sa turare don ka kawar da wannan bashin daga cikinka wallahi bautar Allah ne na tsawaita wannan magana akan wannan saboda gaskiya akwai waɗanda suke da da matsala a cikin irin waɗannan suna shiga cikin mutane kuma suna zaluntar mutane suna zaluntar mutane wani zaka samu kamar yadda naji ranar juma'a mai furi duma yana faɗa wani zaka samu zai zo masallacin juma'a amma wallahi daga wajen aikin su zai taukau ya zo ya zauna kai kayi wankan ka kafe suka ya zo ya zauna kusa da kai ba daidai bane ba daidai bane to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son turare saboda mutum ne mai tsafta sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisaa wa at-tib sai yace waj'ila qurratu ayni fi salah an kuma sanya sanyin idanuwata farin ciki na dadin zuciyata fi salati a cikin sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake wa annabi dadi shine ya shiga cikin sallah kai yadda kake ji yanzu abin da yake maka daɗi shine maybe in kana kallon wani film ko kana sauraron wani program ko kana jin wata waka ko kana kaza sai ka ji kana jin daɗi to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abin da yake masa daɗi hankalin sai kwanta shine shiga cikin sallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu fadli sujudi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa kum ya bilalu fa'arihna bis salati annabi yana cewa da bilal tashi ya bilal ka hutar da mu da sallah tashi kira sallah shine abin da yake nufi idan bilal ya kira sallah ai za a shiga sallah kenan to kira sallah bilal mu shiga cikin sallah sai mu huta da duk wannan hayaniyar duniyar ma'ana abin da yake fitar da annabi daga wannan hayaniyar duniyar shine ya shiga cikin sallah dan ya fara ganawa da babban masoyinsa Allah subhanahu wataala shikenan duk wani hayaniyar duniya kuma sai ya tafi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi a imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu fi salatil atamat imam ahmad ma ya fitar da shi malai ce fa salatu dhikru sallah zikiri ce wa bi zikrillahi tatma'innul qulub kuma da zikirin Allah ne zuciya take nutsuwa wasilatun bainal abdi wa rabbih kuma dangantaka ce mai karfi tsakanin bawa da ubangijinsa يقوم المسلي بين يدي ربي بين يدي ربي mai sallah zai tsaya a gaban ubangijinsa khashi'an zalilan yana mai khushu'i yana mai kaskantar da kansa yusabbihu yana tasbihi a cikin sallan bihamdihi tare da godiya ga Allah madaukakin sarki wa yatlu kitabahu yana karanta littafin Allah a cikin sallan nan wa yu'azzimuhu yana kuma girmama Allah a cikin sallarsa bi qawlihi wa fi'lihi ta hanyar ayyukansa da maganganunsa wa yusni alaihi bima huwa ahluhu yana yaban Allah madaukakin sarki da abin da Allah madaukakin sarki ya cancanta a yabe shi da shi wa yasaluhu hajati dinihi yana tambayar Allah madaukakin sarki abubuwan da suke na bukata na addinin sa wa dunyahu da kuma na bukata na duniyarsa duk mutum yana tambaya a cikin sallah fahiya rawdatun yani'atu mala yace wata wani dausayi ne mai liflif wanda kayansa sun yi kyau shine yani'a fiha min kulli zawjin bahit wanda yake a cikin sa akwai dukkan wani dangi na kayan marmari wanda mutum yake bukata Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi lamba ta biyu daga cikin fa'idodin sallah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله